والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم kamar yadda aka ji wato ajiya maganar mu ta ci gaba akan magana ta haƙoƙin mace akan mijinta to mun ja ayoyi da yawa akan wannan haƙi ko kuma akan wannan maudu'i ayoyi a cikin wannan babin kuma suna da yawa a cikin alƙur'ani hakanan hadisai suna da yawa da suka gangaro daga manzo sallallahu alaihi wasallama wanda mun je mu muna haƙi muna magana ne akan babban haƙin nan shine na sadaki da ainihin Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora wa maza su ba wa mata shi haƙinsu ne a basu mun ji wannan maganar da kuma irin abubuwa da ayoyin Allah suka nuna na mutum ya kula da iyalansa ya daure ba zai iya yin adalci ya daidaita su ba amma ya kokari Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana kada ya bar wata ya wulakantar da ita ta zama kamar gafaka a rataye a daka ba a kula ta ba a ba ta haƙinta kuma haƙin nan na farko muhimmi ne shine sadaki saboda mun ga wato hadisi wannan manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa wannan imamul bukhari da muslim ya rawaito mai badar zaujaina ma ya kawo hadisin annabi alayhi salatu wassalam ya ce man tazawwaja imra'atan bi sadaqi mithliha wa huwa yanwi alla yu'addihi fa huwa zani wanda yazo ya auri mace aka daura aure da sadaqi kaza tamkar wannan yarinya za a bata sadaqi kaza kace a daura zuwa ajali zaka bata amma aka daura auren nan dama a zuciyarka baka da niyyar bata wannan yanwi Allah yi addiyahu ba zai ba da sadaƙin ba manzala ce fahuwa zane wannan mai zina ne ba kyau sadaƙi a bata a bata sadaƙinta kar a irin na ƙauyuka za ka gama ce a ƙauye an yi aure ba sadaƙi za a ce amma zai bata sadaƙinta a shirya haka eh zai bata to ke sai a sanar an ɗaura aurenki a bashi wato an an sa masa ajalin lokacin da zai bayar sai a ce a ajali kaza to haka za a yi sai a tafi da ita ta tare akan ajalin haka da niyyar zai bata to kaga wannan yana nan yana nan tana tambayar sa sadaki na ba sadaki na to haka anan da ya birni ba a fiye haka ba amma ƙauyuka ko anan ƙauyuka na kano ana irin wannan da dai na sani sai a je a ɗaura auren za a bata sadakin shi kuma zai bata watannin da aka sa idan ya zo ta yi magana zai bata in bai bata ba wata sai kaga ta yi shiru ya ce mata bari sai an ƙara wata kaza ƙarshe wasu har rigima ya kai a je gida ana magana bai bata sadakinta ba to nan ma shari'a ta bata dama idan dai ya hana ta sadaki lokacin da aka yi ya hana ta kuma ta gafai ta fahimci ba zai bata ba to za ta iya yi ƙaurace masa ta yadda da shi mana ba za ta ba shi damar ya jima'i da ita ba daga nan za ta iya mace tana da damarta ta ƙaurace masa an zo gurin da in ma maza kun ce an ba ku dama za ku ƙaurace wa mata to su ma mata ga irin suke da damar su za ta ya'ya ɗan halal ne tun da dai shi ya faɗa da niyya da niyya zai bata kuma an tabbatar ya niyya zai bata to ko sun samu ɗaɗa na kirki ne amma wannan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya auri mace sadaki aka yanka amma tun a zuciyarsa yake nufin dama ba zai bata wannan ba shi mai zina ne annabi ya ce manzanaci ne abin duk da zai da matan nan ba zai samu lada ba na sunna zunubi na zina zai samu duba da wannan hadisin aka samu aure ko aka samu ciki ko aka samu ɗaka ga ɗan zina ne amma wannan da yake da niyya zai bayar ya ƙiya bayar shine za ta gudu ta kyale shi ta ƙaurace masa har sai ya bayar wata kuma in ta ga abin zai kai bala'i zai kai ga 'ya'ya an tara sai ta shiru ta bar wa Allah wannan da 'ya'ya na kirki ne amma a ƙauye har gori ake aikin banza kina zaune an cinye miki sadaki aikin banza kin je kin ba da kanki kaza kaza duk wannan ana yin haka amma bai kamata ba hakin su dai a ba su ba kyau mutum ya ƙi wato ainihin ba da sadaki kuma yana da kyau ma a tabbatar da da muke nan kano an zo ɗaurin aure a ɗaura aure a fito da sadaki a ƙirga ga sadaki a ba waliyinta tabbatar a tabbatar da sadaki muhimmi ne babban haƙi shine na farko sannan mun ji manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ita mace yana ba mu wato daga cikin haƙƙin mace misali shine tausaya mata da kuma kula da lamarinta ba tare da matsantawa ba da yin haƙuri da ita annabi ya ce innal mar'ata khuliqat min dhilahin lan tastaqima lak ala tariqa fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha iwajun وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها دلاؤها ita mace a kuma an halice ta a bisa wato kashi wanne yake lankwasashe shine kashin haƙarƙari na nan kuma kashin haƙarƙarin ma ya inganta a wani hadisi na hagu don akwai hadisin musulun innal mar'ata khuliqan min rila'in min rila'in a'awaj yau an halice ta daga shi ne wanda yake lankwasashe a jikinka kuma aka halice ta jikinka ne allah tabaraka ta'ala aka zari kashinka ɗaya aka halici matarka a jiki idan mutum zai kirga haƙurƙura da yake da su lankwasassu ɗin nan nan zai ga na dama in yi laluba idan mutum ba shi da kiba ba ramamme ne iri na in yi laluba zai za ka ji ɗaya biyu uku takwas guda takwas ne ana a ƙarƙara amma kana da ramamme ko ɗan yaro ne ramamme in ka duba in namiji ne ka ƙirga za ka ga nan takwas ne amma na nan bakwai ne rilaku kenan to ɗaya biyu na can na saman wanda ya fi lankwasa da shi Allah ya halittar maka mata za ka ga babu guda ɗaya shi Allah inna duk matanka suke an halice su da wannan shi sa kaji ake cewa mutum ya aure dan duk inda ka kai da girma duk inda ka kai da iyayi baka da mata to kai naƙisi ne in dai ba mata tare da kai duk shekarunka duk dattijantaka ka kai naƙisi ne sai ka auro matarka da aka ɗau haƙarƙarinka aka yi ta ka kawo ta wajenka jikinka kana tare da ita sannan ka samu kamala mutum wani kuma za ka ga a ƙarƙarin nan an yi masa mata da yawa ba yadda zai yi abinda mata suke cewa wance ta aure kaga auren nan ya mutu ta kuma aure ta tafi wani gidan ta yi aure kai wannan kaddara ta ta dai mai wuya ce muƙaddari to wani allah ya zara ƙarƙarin nan guda ɗaya zai za a yi masa iya adadin matan da zai aura duka suna ciki za a samu azara za a zara a cikinsa ake yi in mata ka aiwur mace ɗaya wannan mace ɗayan wata kuma allah in ya tsara wace ba a yi masa kishiyar nan ƙarshen ta an zaru guda ɗaya nan ita duk aka yi ta da shi ba yadda za a yi sai dai ta zaman ta yi ta kadai ita ga wannan wannan special agumi kenan wannan na musamman ne na Allah ne wata diyyar da kai diyyar da kake so ka ce sai sai kaga kayi wa mijin wa'azi ya aure ko ya kara ita kadai Allah ya haka dan yadda zai zaka gaba har ma a ce an je neman aure ya yiwuwa an tafi ma har ma wata 'yar uwarsa ma aka shirya zai aure to an gama da shi lala a kwantar da hankali ta gida ba abin da ta yi muƙaddari ne haƙarƙarin nan guda ɗaya ne aka zara aka yi matan nan da shi idan kun ce sai yana da kuɗi sai ya ƙaro aure ko kuma kuna son sa sai ya ƙaro mata to wannan kashin gashi nan a gidan gaba ɗaya ba a ɗan ɗebe shi an yi wata baya za ku yi dole a je neman auren ya ƙi yiwa gara ma a bar wa Allah amma ka san ana zuwa ai ya nemi mata a waccan irin an ma nemi kamar an kai an gama an sa rana a Allah sa lokaci aka sa in dai babu kashin nan an gama to amma wata wani zaka ga Allah yana daddatsa shi ne a ƙudurarsa wannan ƙashin da manzo Allah ya faɗa an halicci mata a ciki za ka ga an to asalin ma wacce aka fara fitarwa uwan mu hawa'u annabi adamu ai annabin Allah ne amma ai a tarihi ka san matarsa ɗaya ita kaɗai wannan ƙashin duka aka yi ta da shi in aka zo mu kuma aka yi kike kaɗai da shi a hawa'u ta sha wahala ai tunda dai ita kaɗai aka yi da shi annabi adamu a tarihi ban sani ba dai alayil mukasir ko akwai wani tarihin da ya gwada bayan hawa'u annabi adamu yana da wata matar amma mun san ita ce kakarmu ba mu san tana da kishiya ba ya'yan da ta haifa a aljanna da kuma da wasu daga aljanna ta ci gaba da haihuwa su ne a aljanna ta haifi yaya arba'in da hudu ko yaya na aljanna wani ƙaunin kuma an ce ta haifi ashirin da hudu amma mafi ingancin magana dai na farko a duniya kuma aka ta zo ta ta haihuwa karan fari ta haifi ashirin ta kuma ashirin yanzu dan allah na samu matan da za ta haifa min tamanin Allah na tuba ita ma ita ma kishiyar aka ce ta zo gidan ba za ta zo ba don za ta zama maman babies za ta zo ta yi wata yara hidima to saboda haka sai aka yi kashi wannan kashin ake to wani za ka ga an kaddara wannan kashin an masa mata hudu da shi idan ta farko ta shigo to wancan kashin yana nan ragowa a can jikin wata yayin da Allah ya so ya kuma haɗo maka shi ta taho to sai kaga an yi wani auren an shigo da kamata ina kiran hankalinku ku dinga tana idan kika ga mai gida ya yunkura zai aure to ki kwantar da hankalinki ki tana kila ragowar kashinsa ne na karkarinsa zai zo jikinsa kuma ke baki saki hana ba in aka kwana biyu za a iya karawa za a iya yiwa da ragowa wani kuma za ka ga an zo kashin nasa ne ya zo allah ya gama zuke shi daga jikin wannan mata an dawo masa da shi sai ka ga aure ya mutu kashi dai ya tabbata nasa kuma ya dawo ya tafi sai ta tafi can kuma ta iya yiwa a wani wajen ma an halarci kashinta da wani wannan kai kuma da ya koma sai ya koma wata wani kuma sai kaga Allah tabaraka wa ta'ala inda rago sai kaga wani ya aure kaza ya saku sun duk tsari ne na Allah eh kada a cewa na yayi aure wace ta yi aure ta aure ya mutu kaza tsari ne na Allah sai dai bashariya ce da mutuntaka za ta gabata san haka ya ce a yi haƙuri a yi haƙuri to ke ma baiwar Allah idan za a kawo miki kishiya ki yi haƙuri wannan da za ta zo gidan ba ba kuwa ba ce ta gidan ce ta wajensa ce ta jikinsa ce ba kuma yadda za ki saboda haka yi ce lan tastaqima laka ita mace tun da an halice ta daga haƙarƙari wanda yake lankusashe to ba za ta iya mikewa gare ka ba alaƙari kacin ta zama miƙaƙƙiya tas babu karkata mace ma ta zama haka in dai za ka ji daɗi da matar kan ji manzo Allah ka ji daɗi da ita kawai ka ji daɗi da ita na jima'i ka ji daɗi da ita na mu'amala kawo min ruwa miƙo min tuwo zauna a hira a mu'amala zo mu je yawo zo wannan ka ji daɗi da matarka amma ka kwana da sani tare da ita ji annabi karkatan nan tana nan ranna ta karkato maka ta juyo maka sai ka kuma rasa gane lamarin sai dai in ka tuna hadisin idan ka ce ka tafi lalle za ka miƙar da ita sai ka karya ta ka ce sai ta yi daidai in zahabta tuqimaha za ka miƙar da ita ka sarta sai ka karya ta wa kasruha annabi ya ce karya ta kuma dalaquha sakinta sai ta yi yadda kake so in ba haka ba kai ba za ka yadda ba kai wannan karya ta da zaka shine ka sake ta kana sakin mace ka karya ta ka karya mata zuciya haka kuma wato ainihin wato alkushairi radiyallahu anhu shi kuma yake cewa na ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani bawan Allah ne daga cikin sahabbai an karɓo hadisin daga sayyidi ma'awiya ce da ya zo ya ce ya rasulullahi menene haƙƙin mace haƙƙin mata ɗayanmu akan mu akan ɗayanmu ma haƙƙu zaujata ahadina alaihi menene haƙƙin mata ɗayanmu a wajen kowane ɗayanmu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato tud'imuha idza ta'imta وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تأجر إلا في البيت كستير إتا إذا كتشي ka ciyar da ita abinci ka ciyar da ita abinci irin idan kai ka ci abin da ake nufi da yan kai ka cin nan ka ci da ita abin da kake ci kar ka bar matarka a gida ta je ta dafa dafa duka ko ta yi wake da shinkafa ko kuma ta yi tuwo kai kuma ka tafi restaurant ka je ka ci ka zauna a kama takarda ka zaba ka ce a kama ka kosulo ko a kawo maka farfesu fish ko kuma ka maka farfesun kaji ko? eh ko tandares magani tandares kajin nan masu danshi ka je ka ci abin da za ka ci ka ciyar da ita daga abincinka shine abin da annabi yake nufi ta ɗaimuha iza ɗa'imta wa taksuha iza tasaita ka sa riga mai kyau matar kama ka ba ta abin ɗaurawa mai kyau kar ka mai da mata kai ne namiji kai za ka sa riga mai kyau matarka ba za ta sa zani mai kyau ba irin yadda ake yi wannan abun ba kyau shi sa kullum mun shiga ƙauyuka ake gaya musu gaskiya ka ga mutum fes fes an tarishe ya sauka amma an nuna ga matarsa za ka ga abun abun ban haushi yadda kake sa riga mai kyau ta sa mai kyau kar ka nuna kai kai kai kai ne in ka ce kai kai ne to alara Allah za ta ce kai ba kai ba ne yau abin da ya kamata kake ci ka ciyar da ita abin da kake sha ka ciyar da ita sannan idan har ta kai ta bata maka za ka yi da duka da za ka yi dukan nan da hannun riga pop pop maza Allah ya ce wala ta dribul wata kar ka doke fuska sannan wala tuqabbi kar ka kuma dinga dan kware mata fuska yanzu mutumin da yake shan kunu yake haɗe fuska yana hararen matarsa ta gan shi ce ta da dare-dare kanka haka idan ka yi ni kana shan kunu kana ɗan kwale to da daddare yan kun zo yin ibada sannan kake sakan mata fuska ko ku fuska a ɗan kware kake yi in kana yi ba murmushi ba haifi ɗa mai shan kunu ka haifi bala'i sai ka saki ranka ka saki fuskarka da matarka a cikin hulɗa kowace iri ce wasu mazajen ma matan ne suke tunanin karfa su bata wa mai gida rai ba su sani ba saboda shi kullum cikin nishaɗi da karsashi yake wani ma za a bata masa dannewa zai yi haɗe ta neman gafara Allah ka yafe wancan ni dai na yafe saboda kirki da koyi da manzon Allah amma ba burgewa bane mai gida ya shigo yana yana haɗe miki fuska yana shan kunu ni dai gaskiya ba zan ce mata ka su yin haƙuri da wannan ba amma ni inda mace ce in ka zo kana ɗan kwara fuska zan bi ka sati ɗaya sati biyu duk zan yi haƙuri amma layi in ka ci gaba da shamun kunu in ka shigo ba zan saurare ka ba kawai ko an tafi gidanmu duk da dai ba kyau ba shawara nake bayarwa ba amma dai an kaga ba rahamar kenan kuma an ce rahama ce ba wai mace kadai ce za ta zama rahama ga mijin ba kai ma ka zama rahama gare ta ka ga yadda rahama za ta samu kana haɗe fuska wannan ma yayin haɗe fuska da wulakanci ma ya shige an daina yi faila tijaniya ta kora wannan kawai a harka a yi holi a gida da waje ba haɗe fuska yanzu za ka ga ko a maza ko a mutane wanda zai ce yana jin haushin wani ya gan shi ya haɗa fuska ai ba ƙauye ne ba ƙauyen ma na ƙayau yaushe ake haka an daina ramuwa haƙuri ake yi yanzu shine ci gaba shine wayewa in ma wani abu ta ba kai mata dariya kai mata wato barkwanci ka bugi bayan ta ka ci habawanci kunshin da ba a je an yi to ga kuɗi bismillah zan kira miki mai kunshi ta san ta laifin amma ba ta ga ɗan kwara fuska ba inda ɗan abin da ya ragu ma aljihu ka mika mata ka ce don kikinsa sai a rayu lafiya amma ai ba mutunci miji ya dinga haɗewa matarsa fuska ba mutunci maza dai za ku ci bayani a wannan mambarin a saki fuska sosai wala duk wanda ya san matarsa yana sha mata kunu to ya bari akwai bala'o'i daban-daban dan daga cikin bala'in da ake iya samu idan mutum baya sakawa matarsa fuska baya mu'amala da ita mai kyau yana gamuwa da talauci wai mutum sai zo ya ce a masa addu'a wallahi ya kama harka kaza wallahi ta ki yiwa ko sa masa hannu ba wani sa maka hannu kai ka sa wa kanka ka dinga sakawa matarka fuska kaga Allah ba zai saka maka ba ai buɗa maka Allah zai in taimaka kai haƙuri in ma abin ya dame ka ka gaya mata ta gyara amma fuska a sake ko wa'azi ne yan uwa in dai fuska a sake za a yi ta za ka ga ya fi shiga amma ba wai ka zo ka abu kamar wani mai mayaki ko wani abin nan annabi ya ce dai gashi manzon Allah ne ya ce kar a haɗe kuma wala ta hajur kar ka ƙaurace wa matarka illa fil baiti sai a cikin gida in ma har ka ƙaurace mata to kuna tare a gidan a ɗakin don ka ƙaurace mata taimaka wani abu ka bar gidan ka tafi wani waje to zuciyarta ba za ta saƙa mata alkhairi a kanka ba ka taimaka wani mummunan zargi da in kai kai mata ƙila auren ya lalace don ta zargin kana can wajen wata yanzu haka ƙila yanzu haka ka tafi neman mata ka gani ba daɗi girma ya zube ya kamata matar da bata samu nutsuwa da mijinta ba wannan tara ko mata duniya sai kin zama kin nutsu da mijinki ko ina zai je ya je ba ki haufinsa kin san na Allah ne shi ba shi ba ki taba kama shi da wani makamancin irin wannan ba ki taba tunanin wannan ko alamar ganin neman mata tare da shi ba matar da bata samu miji haka ba to inna lillahi wa inna ilaihi raji kuma mijin da bai samu matar da zai ji ya nutsu da ita ba ya yarda da ita baya shakka baya haufi a kanta to shi ma bai samu mata ba sai ka ji ka nutsu da matarka da za a ce za ta tafi tasha ta kwana ba ka da fargagabba ko bai ko shaidanu ne a tashar ka san matarka ba za ta kula wani ba kuma wanda duk ya kula ta ba zai samu haɗin kanta ba ka san maza a kowaɗanne suke da matan da a haka suke da kuma imaninsu da haka to amma mata ba sa kaiwa haka sai sun samu haɗin kai sai sun samu taimakawa daga mazajensu sai mace ta samu taimakon mijinta da kulawarsa take zama babban mumina irin wannan wace hulɗar kai da ita ta jin daɗi har ta zama ba ta da sha'awar ganin wani ba ta da sha'awar wani namijin kuma wani baya burge ta kana sha mata kunu kana sha mata kunu yanzu tana fita ta je ko gida dan kanin babanta ya ganta ko abokin wasan ta aka kama sakin fuska kai kai kai wance amarya a an fita ta ga abu ta sha'awa dama da aure tsakanin su to ire-iren waɗannan shi yake janyo mata halaka ka sakauro mata ka fuska an taimaka ka yi haƙuri ka jawo ta jika ka yi hira da ita ka watsakar da ita in tana buƙatar hutu ka ga ta huta in ta watsake ta tashi bismillah ku ci gaba da harkokinku na jin daɗi da rayuwa wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da matansa ba dan kwara fuska ba ba a fushi ba a tafi to ka gani saboda haka wannan abin shine daga cikin haƙoƙin da ya zama wajibin mu mu duba yan uwa wannan hadisi mai girma idan dai muka lura da shi muka kuma kafa ido muka yi nutsuwa da fahimta mai kyau a kansa za mu san cewa lallai mace tana da haƙoƙi masu yawa a kan mijinta ba tare da wato ainihin dakatawa ba idan kuma mijinta ya tsaya lillahi wa rasulihi ya tsaya ya koyi da annabi ya cika haƙoƙin matan nan tasa bai cutar da ita ba tun daga sadaki to zai samu yardar ubangiji kuma zai kubuta daga samun fushin Allah da ukubarsa don haka haƙoƙin nan suna nan wannan bayan wannan wannan bayan wannan da za mu ji su ba tare da yankewa ba sai mun kai iya ƙarshen abin da aka rubuta a wannan littafi mai albarka kuma domin maza ina da jan kunnen maza 'yan uwanmu a saurara sosai a ji idan namiji bai san haƙƙin mata ba to ni ina ganin in aka tabbatar an koya masa ya kasa daga mata ɗaya har auren ya mutu ina ga yaranmu duk wanda muka yi wa aure ku ji da kyau ya zo ya kasa rike matar ya kasa bin hakinta ya kasa kiyayewa har auren nan ya mutu to kar ya sake ya ce za a kuma saurararsa da yin wani auren sai ya je ya shiga makarantar koyon iya rikon mata da ba ta hakinta don ba za a dinga wa'alar da 'ya'yan bayan Allah ba aure nishadi ne rahama ne ni'ima ne jin daɗi ne shi sa mukan ce duk da rabuwar aure ba ta da kyau duk da rabuwar aure ba ta da kyau in dai aka samu auren da babu daɗi ba kulawa ba kiyaye haƙƙi ba kiyaye lafiyar matarka ba kiyaye mutuncinta ba kiyaye mata abin da ya kamata ba nishaɗi sai bala'i wallahi sai mu raba wannan auren a rabu ya fi imsakun bi ma'arufin Allah ce au tasrihun bi hisan saboda haka ina jan hankalin mata maza don Allah a dinga daɗaɗa wa mata kuma mata za su ce Allah ya saka wa karmawi domin kowa na yi tawassuli da annabi kowane namiji ya ji wannan wa'azin insha Allah a daren nan kowanne matarsa sai ta ji canji a kula sosai ba ka fita ka je ka dawo matarka hannunka rabbana a bushe ba a'a musamman dare lokacin da ya kamata a yi nishadi a kawo a kaso da nama ka to da mai dimi tsire ne ya samu ka abin da zai za a ci a ji daɗi a samo lemo mai kyau a to da yogurt kuma a tabbatar an samo na yara inda yara ka san su mata rahama su ba sa jin daɗi ba sa jin daɗi sai in yara sun samu sun ci kuma yaran nan ko ka girma musamman uwa musamman uwa ita komai girman ka so take in ta samu kai ma ka dan samu ka ci sannan ta ji daɗin wannan to aka samo nama ka to da shi ga na yara a ba su su je su ma su ci sannan kai da matarka ko da matanka ko ku su biyu ne ko su uku ne ko su hudu ne a zo a haɗu kai da su ana nishaɗi ana ci fuska a sake da an ga wata ta ɗan yi suluwa lafiya dai ko ba irin wannan kike so ba ke yalla bai ce fa lallaba a rayu lafiya amma kawai mutum ke kuma mata karki mata kuma bai kamata su dinga in an kawo ku kula ku zo ku ci tare da mai gida an saba an zama daya wani jajjanyewa kina hannun jajjanyewa sai a cinye a baki kuma kina so kuma duk yayin ya kusa karshe naman za ka ga ta mai da kai a ci sosai a matsuwa a yi hira a ji daɗi shine duk ba a dan kwara fuska ba kenan idan aka zo in ji abin da ya faru ga wannan masanin duniya shi ya rasa yadda zai yi da matan nan kullum sai an zo da nama tece man yanga na yi na yi mace ta kyale ne haka zan dai dan ci kaɗan in dai bashi wani lokacin sai dai in fita sai abokin nasa ya ce to in ka fita kana dawowa ka ga rabuwa ya ce kai ajin dai almajirai sun cinye to shi kenan zan koya ma yadda za ka yi in ka siyo naman ka ka zo da shi da zafinsa sai ka bude ka ce wancan bismillah za ta fara yanga ni fa na fara ka fara ci inda yara kusa ɗaɗɗako ka ba su kafa ya kare kana ci kakka dakata kana ci kana ci naman nan zai zo karshe za ta tsaka to wannan cinye naman nan ba ta samu ba zai dame ta gobe ma kana shigowa ka bore wance ne fa na fara za ka ga nan da nan za ta mazo ko ka ta ga cewa eh lalle an kusa cin naman nan za ta za ta nan da nan za ta zo ta fuske ta ce ya kullum sai a dinga min harami ya kula ya kai ki zo ki ci kai to ka ladabtar da ita kenan za ta mutunta abin da za ka kawo don wasu matan ba sa mutunta tsire da balangu da kaza da mai gida zai kawo sai su dinga yin yanga to a gidan kike in kin yi yanga ba ki zo kin ci wai na za ki je ki ci da ka kula da kyau Allah ubangiji ya kara mana imani Allah kuma ya kara annabi daraja Allah ba wa maza ikon kulawa da haƙoƙin matansa mata suna haƙoƙin da yawa Allah ya ba mu ikon cikawa da albarkacin manzo Allah alhamdulillah